إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah subhanahu wataala wanda ya sake kadar haɗuwarmu a wannan masallaci na almuhajirun domin ci gaba da da wato darasi a cikin wannan littafi mai suna fadlul islam na sheikh al-imam muhammad muhammad bin abdul wahab Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama yau muna 21 ne ko? 21 ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya muna cikin babi ne na farko wanda yake magana akan falalar musulunci darasi na uku a babi na farko muna darasi na uku yau babi kuma na farko wanda yake magana akan falalar musulunci mun ji ayoyin alkur'ani mai girma da malam ya kawo dangane da falalar musulunci da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda makaranta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da wannan al'umma ga ranar juma'a bayan sauran al'ummomin an batar da su dangane da dacewa da juma'a wannan al'umma ta annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce al'ummar da allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da ita dangane da wato juma'a duka wannan yana daga cikin falala ta wannan al'umma malam ya ce wa fihi ta'alikan a wancan hadisin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu ne na ƙarshe kuma mu ne na farko ran alkiyama a duniya wannan al'umma ita ce ta zo ta ƙarshe kuma ita ce ta farkon wacce za a fara yau hisabi ita ce ta farkon shiga aljanna akan sauran al'ummomi shine manzo Allah yace nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe daga cikin al'ummomin lahira wato al'ummomi na duniya kuma mu ne na farko gobe alkiyama malam yace wa fihi ta'aliqan 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ahabbu al-iman ila Allah al-hanafiyatu samha intaha malam yace wa fihi a cikin dai falalar musulunci din yazo ta'aliqan yazo hadisi wato mu'allak daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul iman mafi soyuwar imani shine ahabbul imani ila Allah mafi soyuwar imani a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala shine alhanafiyatu samha wato addini musulunci shine alhanafiya wato miƙaƙƙen addini as-samhatu wanda yake kuma mai sauki don musulunci babu tsanani a ciki babu takurawa a ciki addini ne mai sauki kwarai da gaske nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul iman mafi soyuwar imani tunda a baya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suke masu imani wanda suka yi imani da sauran annabawa amma imanin da Allah ta'ala ya fi so shine alhanafiyatu samha wato imani na irin na musulmai na yanzu shine wanda yake na addini alhanafiya wanda yake miƙaƙƙe wanda ya karkace wa sauran addinai ya miƙe akan addinin musulunci al-samhatu wanda yake mai sauƙi malam yace wa fihi ta'liqan ya ce ya zo cikin falalar musulunci hadisi wanda yake mu'allak idan aka ce hadisi mu'allak a gurin wato a cikin mustalah na malaman hadisi a cikin terminologinsu idan suka ce wannan hadisin mu'allak ne to suna nufin an samu daga farko-farkon isnadinsa an samu mutum ɗaya ya faɗi ba ambace shi ba ko mutum biyu ko mutum uku sai a ce wani hadisi ne mu'allak ko da ya zo ta wata hanyar ana ganin ya inganta ya kuma isa isnadin yana nan a yanda yake mana yana da alaƙa da juna to sai a ce wannan hadisi ne wanda yake mu'allak misali imam malik imam malik allah ya masa rahama shi a ruwayoyinsa yawanci za ka jina cewa haddasna malik an nafi shi yawanci yana rauta hadisi ne da gurin malaminsa shi ne nafi imam malik daga nafi ko ane haya ko an nafi kullum za ka jina fadar wannan to inda a ce imam malik zai kawo wani hadisi misali sai ko ya zo ya ce ƙana na fi an ibn umar ko ya ce an ibn umar daga abladan umar shi imam malik bai cika baya rawaituwa daga ibn umar sai dai daga na fi ko ya haya to shi kuma sai ka ji wata ran ya zo ya ce ya rawaito an ibn umar daga ibn umar kaga ya ajiye nafi daga cikin wanda yake rauta da gurinsa to sai a ce wannan hadisin mu'allaq ne sai a ce ya rawaito shi mai ta'aliqan shine malam yace wa fihi ta'aliqan a cikin wannan falalar musulunci dai ya zo hadisi wanda yake mu'allaq yadda suke yin ruwayoyin shine wannan zai rahoto da gurin malaminsa shi ma malaminsa zai rahoto da gurin wa malaminsa shi ma da gurin malaminsa haka isnadin amma inda wani zai zo ya ce wane ya gaya masa hadisi sai kuma aka bi aka ga cewar ba su rayu zamani ɗaya da wancan ba amma kuma an bi an samu irin wannan magana da ya faɗa ta inganta sai a ce wannan magana ta samu allaka ce saboda ai shi bai rayu da wani ba ma ballantana ya ce wani ya gaya masa ta yaya ya gaya masa idan kun ba abu wata hanya an samu ba sai a ce hadisin bai inganta ba za su duba a ina kuka rayu kai da wanda ka ce ka ji daga gare shi ko ka rauto daga gare shi ko rayu a guri ɗaya ko ba ku rayu ba yanzu ka zo ka ce shek abubakar muhammadu gumi ya ce ma kaza na farko za a duba ce eh duka 'yan afirka ne kuma duka 'yan najeriya ne duka kuma 'yan arewacin najeriya ne kaga akwai yiwuwar ka jira gurinsa kenan ta bangaren nan amma sai a duba a ce to shi an haife shi yaushe ne ya rasu yaushe kai kuma an haife ka yaushe ka rasu yaushe a ce a tsakanin sai kai shekara hamsin ko shekara ashirin ko shekara sha biyar ma da mutuwa to ya za a kuma ya ce ya gaya masa a ce a'a akwai alamar tambaya a nan amma sai ya ce wane ya ce min kaza malaminsa kenan shi kuma wane ya ce masa kaza shi kuma shek abubakar muhammadu gumi ya ce masa kaza ce a zai iya yi tun da shi sun rayu zamani guda ko ka ce dan fodiyo ya ce ma kaza ce eh zai iya yi sai ka zo ka ce ibnu usaimin ya ce min kaza ko ya ce kaza ce ha to ai ba taɓa samu shi wanan da ya ce ibnu usaimin ya ce masa kaza ba taɓa samu ya je karatu ƙasar saudiya ba ko ya je ma ƙasar saudiya ba to ya za a yi ya gaya masa ba kuma taɓa samu shi kuma ya zo najeriya ba ko da kuma sun rayu a lokaci guda to irin wannan suke bibita sai a gano a ce yaya sinadin yake annabi sallallahu alaihi wasallam ce ahabbul imani ila Allah alhanafiyatu samha shine hanafiya alsamha shine mafi soyuwar imani a gurin Allah tabaraka wataala ma'ana irin imanin musulmai irin imanin musulmai domin abin da yasa ake ce musulunci alsamha shari'atu samha shari'a ce mai sauƙi saboda babu tsanani a ciki za ka ga duk abin da yake idan akwai wani laruri na ƙaƙa na kayi ko na tsanani za ka samu musulunci ya zo a rage misali ana sallar raka a hudu sai a ce to in kana halin tafiya mai raka a hudu ka yi raka a biyu kaga saboda sassauci ne na musulunci saboda na Allah a tsaya gurin yin sallah kai kuma kana sauri ka cimma guri kaza sai a ce to kai raka'a biyu a matsayin kai hudu din dan ka samu ka tafi kaga duk dai sassauci ne kana da zil na tafiya a zuciyarka kana sallah kana tunanin yanzu in ka kama hanya ko kada fa mota ta cika kana sallah a tasha ka ta cika a tafi a barka ga kayanka abu a ce kai raka'a biyu ka zo ka hau ka samu kwanciyar hankali duk matafiyin da ya sanya jakarsa a cikin mota ya ce dala dan jibe mun burin da ne sallah zuciyarsa tana kan jakan nan to sai ya zo ya raka'a hudu yayi kaza yayi kaza sai musulunci ya ce kai raka'a biyu ka koma gun jakarka kaga akwai sassauci na ta faɗa wani malami yake ce mana ya ce wani ya taɓa naushin liman bayan an idar kawai tashi ya naushi limamu aka ci hakan sai ya za ka naushi limam ni ban taɓa ganin an naushi limami ba yana idar da sallah sai ya kai ce me ya faru ya ce wannan mutumin ya cuce ni ni fa skirin ake yi dama airport ne za a tafi sai na yi sauri in zo ne sallar asuban nan limamin nan ya yi ta dogon karatu yana ta karatu kuma sai da idar ya ce ku sake sallar ku ya ce a idu salatikun fa'inni sallaitu ala gairi tsahara ce ku sake sallar ku na yi sallar ban da tsarki ala ku sake to yana faɗar haka sai wannan ya naushe shi ya ci gubin shi zai za a kai ma an je ana awon kaya ana cikin a sala a difata ya tafi sallar jami'i ya samu kuma limami mai tsawaita karatu ya ce gashi shan muna sallar nan inji jirgin nan ya tashi ya jawo mun yanzu sai na je na biya garama na je na biya tara sai kuma an sake bukin sai ran kaza ko sai na biya tun da ya missing flight to kaga musulunci kenan da sauki aka ce idan ma kun tashi lokacin sallar yayi to kai sallah a cikin jirgi a zaune ne akan kujera eh kai sallah a zaune akan kujera kaga duka wannan menene samha din kenan sauki musuluncin kenan babu tsanantawa ciki akwai sassauci ka je gona babu ruwa ga ƙasa ka yi timama kai sallah duk dai samha sauraka habbul imani ilallahi alhanafiyatu samha وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار wannan hadisi daga ubayi dan ka'ab Allah kara masa yarda ɗaya daga cikin mahaddata alqur'ani na lokacin annabi sallallahu alaihi sallama ubayi dan ka'ab yake cewa alaikum bisabili wa sunna na hore ku da riko da musulunci musulunci shine as-sabil wa sunna wato hanya da kuma sunna hanya da kuma tafarki duka dai suna ne na musulunci as-sabil wa sunna kamar yanda ash-shaykhul usaimi yace as-sabil wa sunna ismani lil islam sunayen musulunci fa innahu laysa min 'abdin ya ce babu wani bawa ala, ala sabili wa sunna da zai rayu akan musulunci kuma zakar Allah ya tuna Allah tabaraka wa ta'ala ya tuna girman Allah da iko na Ubangiji fafadat ainahu sai idanunsa suka zubar da hawaye suka zubar da ruwa min khashiyatillahi saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala fatamassahu nar kuma ya zamto wuta ta shafe shi ba zai yi ba matukar dai bawa yana kan tantagarar addinin musulunci ya kuma yi tunanin girman Allahu tabaraka wa ta'ala idanunsa suka zubar da ruwa to wannan wuta ba za ta shafe shi ba kaga duka wannan yana gwada me falala ta musulunci na fata an gane ya zo cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai mutane bakwai ranar alkiyama ana cikin tsananin zafi Allahu tabaraka wa ta'ala zai sa su a inuwar al'arshi duk zafin da ake ban da wannan mutane bakwai din daga cikin su yake cewa shugaba mai adalci wanda yake jagorantar mutane kuma ke kokarin adalci in aka ce mai adalci ko koda a gidanka in ka zamto mai adalci ka zamto shugaba mai adalci a inda Allah ta'ala ya baka shugabancin idan jagorantar mutane kake yi kai mai unguwa ne ko kai sarkin gari ne ko kai ciyaman ne ko kai gwamna to wannan adadin dai abin da Allah ta'ala ya baka na shugabanci to kai shugaba ne akan wannan daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutumin da ya ciyar da wata sadaka damansa ma ba ta san ya ciyar ba shi ma yana ciki malamai wasu suke cewa abinda hadisin yake nufi ka ba da sadaka a ɓoye kaɗan je gefen wanda za ka ba shi kawai ba ma wanda ya gani kusa da kai suka ce wannan ake nufi wasu suka ce a'a abinda ake nufi matar kama ba ta sani ba wani ya zo ya yi sallama ka taimaka masa ka fito ka ɗauki wani abu ka ba shi ka koma gida ba ka ce wa matarka wani ne ya zo ba na ba shi kaza ba suka ce ita ce yaminik da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi ka fita ka ba shi abinda za ka ba shi ka dawo kana tare da iyalanka a gida aka ma sallama ka fito aka tambaye ka ka taimaka da kaza ka bayar ka dawo kai shiru da bakinka suka ce wannan kai annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi cewa ka ciyar da sadaka daman kama bata sani ba ma'ana matar kama bata sani ba daga ciki manzo Allah ke cewa wanda ya tuna girman Allah shi kadai ba kowa idan sa ya zubda hawaye saboda tsoron Allah ta'ala shi ma yana cikin wanda Allah ta'ala zai sanya su a cikin inuwarsa to a wannan ubayi dan Ka'ab yake cewa babu wani mutum da yake kan as-sabilu was sunna yake kan wato addinin musulunci ذكر الله da zai gina da zai tuna girman Allah tabaraka wa ta'ala fa fadat aynahu ya zamto idanuwansa su zubar da hawaye min khashiyati Allah saboda tsoron Allah fatamassahu an-nar ya zamto kuma wuta ta shafe shi wannan ba zai yiwu ba saboda falala ta Allah tabaraka wa ta'ala da yayi ta akan musulmai walaysa min 'abdin ala sabili wa sunnatir rahman babu wani mutum babu wani bawa da yake kan hanya ta ar-rahman wato addinin Allahu tabaraka wata'ala shine mai ar-rahman Allahu tabaraka wata'ala ce qul udu Allah aw du ar-rahman ayyaman tad'u ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna ko dai ku ce Allah ko ku ce ar-rahman duka dai Allah ne to so da kai yana daga cikin manya-manyan sunayen Allahu tabaraka wata'ala ar-rahman shi ne ya ce walaisa min abdin ala sabili wa sunnatin rahman faƙa sha'ara jildahu ya zamto fatar jikinsa ta yi irin tsikar jikinsa ta tashi mana ya ji tsoron allahu tabaraka wa ta'ala min makafatillahi saboda tsoron allah tabaraka wa ta'ala illa kana ka matsali shadara face wannan bawa ya zamto kamar bishiya ce ya bisa warƙuha wacce ganyenta suka bushe illa ta hatat anhu dunubahu face wato zunubansa sun zube kama ta hata min hadhihi shajara warquha kamar yanda wannan busasshiyar bishiyar ganyenta yake zubewa ma'ana duk bawan da ya tuna Allahu tabaraka wa ta'ala tsikar jikinsa ta tashi ko jikinsa fatar jikinsa ya ji wani iri saboda tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala face zinubansa gaba ɗaya sun kaɗe kamar yanda ganyen bushashiyar bishiya suke kaɗewa su zube wa inna iktisadan fi sunnah ubai dan kaba yake cewa wa inna iktisadan fi sunna lalle wato tattali wajen bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama khairun min ijtihadi fi khilafi sabili wa sunna ya fi alkhairi fiye da yin ijtihadi wajen sabanin musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato kai tsantseni ka yi tattali ka yi kaffa-kaffa wajen bin sunna yaya sunna ta ce a yi ka yi tsantseni ka yi kaffa-kaffa ka tsaya daidai kan sunnar to ya fi maka alkhairi fiye da ka yi ijtihadi amma abin da ka yi ijtihadin kana ganin ya cancanta a yi kaza amma wannan ɗin kuma ya saba wa addinin musulunci ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to wancan kafa kafa da takaituwa akan sunna din yafi maka alkhairi fiye da yin ijtihadin da zaka yi kaga ijtihadi dai abu ne wanda yake wato a karɓaɓɓen abu ne addinin musulunci idan dai ya cika sharuɗansa to amma ka takaita akan abin da ya zo a musulunci abin da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya a kai ya fi maka wato yin ijtihadi akan saɓanin sunna ɗin na fata gani ya fi ijtihadi akan wannan a ce ga sunna ta ce kaza amma kai sai kake ganin cewar ai saboda dalili kaza da kaza ba laifi a yi kaza to takaituwa akan sunna ya fi alkhairi fiye da wancan ko da kana ganin wannan ijtihadin yana da kyau to aka takaita akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da musulunci ya zo da shi to ya fi alkhairi fiye da wancan saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace fali hadari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim wanda suke saba annabi sallallahu alaihi wasallama su faki yayi kansu a hirdin su kada fa musiba ta same su kada fituma a fitina ta same su ko azaba mai radadi inda aka ce manzo Allah kaza yi ka tsaya kowa a gurin yafi maka وعن أبي, أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا النوم الأكياس وإفطارهم كيف يعيبون شهر الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويكين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين wannan daga abid darda Allah ƙara masar da yake cewa ya habbaba namul akiyas ya ce ya kai tan wannan habbaba shi ma ismul ishara ne namul akiyas wa iftarihim wato namul akiyas baccin waɗanda suke sun san me suke yi dangane da addinin musulunci al-akiyas al-akiyas a musulunci ana nufin wato mutumin da yake da kaifin hankali yake da basira yake da wayo to amma anan wannan asar din ya nufin al-aqyas sune waɗanda suke akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suke da ilimi akan sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam aqyas yace namul aqyas baccin waɗanda suke sanannu dangane da ainihin addinin musulunci wa iftarihim da kuma cin abincinsu da rana mana ba su yi sallah cikin dare ba ba su yi azumin nafila ba amma dai suna nan akan sunna su suna bibitar ainihin abin da ya zo a cikin addinin musulunci ne kaifa na sahar alhamqa wa sawmihim yace yaya ba za su aibata wato sahar alhamqa rashin baccin alhamka wawaye ba mana rashin baccin jahilai alhamka ana nufin wanda suke ba san sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda kawai suna yin abubuwa ne da ka su suna ganin in suka yi kaza daidai ne su ne alhamka wa saumihim da kuma azumin su ma'ana wanda in sun tashi yin sallar ma za su iya kwana suna sallah amma ba su san yadda ake sallar ba wannan su ne hamka za su yi ta azumin nafila amma ba su san yadda ake azumin ba kullun azumi misali wanda suke azumin tsofaffi a ce zai yi azumin watan rajab azumin watan tsofaffi kwana talatin zai yi azumin watan sha'aban kwana talatin zai yi azumin watan ramadan kwana talatin ka kwana talatin yana azumi washe yi wannan manzala bai ce kai wannan kaga ya shiga daga cikin mai alhamqa manzala bai ce kai kwana 90 kana azumi a jere bai ce wannan shayi mafi alkhairin azumi khairu siyam siyamu dauda alaihi salam mafi alkhairin azumi shine irin azumin annabi dauda alaihi salam shi kuma yake yi kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman yau ya azumi gobe ya huta jibi ya azumi ba a yin azumin nafila kullum kullum mutum ya ta yi musulunci shari'a ce mai sauki a ce kullum kai baka cin abinci da rana sai dai azumi kullum baka bacci da dare sai dai me a baka sallah nan baka bacci da dare sai dai me sai dai sallah tarar kuma da cewa baka san ma me hukunce-hukuncen sallar ba me hukunce-hukuncen azumin ba domin da ka san hukunce-hukuncen azumin nafila ba zai zama to kullum kai azumi kake ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin sa sai ya ga kamar manzo Allah bai gane shi ba alhali kuma da ya zauna tare da annabi sai ya ce ya rasulullahi ni ne fa wani ba gane ne bane ce wana wa kenan ya sake gabatar da kansa ya ce ni ne wane wane lokaci ka za ai ban gane ka wannan ga kara mi ka kukkuje ka wani iri ya ce ya rasula ai tun bara da na tafi ban taɓa yin bacci da daddare ba shekara gudan nan ban taɓa bacci da daddare ba sai dai da ranar ɗan taɓa kaɗan in tashi amma ban taɓa baccin dare ba shekara gudan nan ko adadin shekarun da na yi ina magana ba kuma ban taɓa mana yana sallah kenan kuma ban taba cin abinci da rana ba adadin wannan shekarun da na yi ba ganna ba kullum azumi nake annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lallai akan ku akwai kawunan ku suna da haƙi akan ku iyalan ku suna da haƙi a kawunan ku yace kun ganna nan ina yin bacci ina yin sallah iyalai na suna da haƙi a kaina ina kuma yin azumi kuma ina cin abinci da rana ma'ana watar ne azumin nafila wataran kuma yau wannan azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni nafi ku tsoron Allah amma kuma ina aure ina kuma yin azumin nafila ina kuma wato yin sallah da dare kuma ina bacci saboda ka mutum ya zamto kawai rayuwarsa kullun azumi kullun sallah cikin dare wannan musulunci bai tsananta al'umma akan wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga daki sai ya ga wata igiya ta ginda ya daki yace wannan igiyar ta waye aka ce ta Zainab ce me take da wannan igiyar Zainab ce ta lankaya ta ne ta daura ta daga nan zuwa nan idan tana qiyamul layl in bacci ya dame ta ta gaji kafafunta suka gaji sai ta sa hannayenta a ciki igiyar ta zamto cikin hammatarta ta tsaya a tsaye tana karatun Qur'ani saboda tsabar kafafun sun gaji saboda ka shi sa ta daura igiyar in ta dan rataye jikin ta dan jingina a jikin igiyar ta zuba nauyin ta akai sai ta samu sassauci manzo Allah ce ku tsinka ta ku tsinke wannan igiyar yace ɗayan ku ya bautatawa Allah tabaraka wa ta'ala cikin nishadin sa idan yaji ya gaji to ya je ya kwanta kawai ɗayan ku yayi bacci yayi ibada ku yi ibada cikin nishadi kada ku yi ibada cikin tsanantawa kanku saboda haka musulunci shari'a ce mai sauki shi ne ke cewa kaifa ya'ibuna saharar hamqa yaya ake wato ba za a aibata rashin baccin su waɗannan wato dolaye ko anishin jahilai ba wa saumahum da kuma azuminsu ba mithqala zarratin min birrin kwatankwacin misalin ƙwayar zarra na biyayya ga Allahu tabaraka wa ta'ala ma'a taƙawa tare da tsoron Allah tare da taƙawa wa yaƙin da kuma yaƙini a'azam wannan ya fi girma wa afdal ya fi falala wa arjah ya fi wato an fi sa rai min ibadatul muqtarrin fiye da wato an fi sa rai dangane da samun sakamako mai kyau da gurin Allahu tabaraka wa ta'ala min ibadatul muqtarrin daga ibadar rudaddu ibadar waɗanda suke jahilai mutum zai iya zamto daga cikin mugutarin saboda jahilci ko ya zamto cikin mugutarin saboda yin riya duka wannan wato ibada ce wacce take ba min birrin ma a taƙawa ba wato biyayya da kuma tsoron Allah ba duk ibada da aka yi da jahilci da dukkanin ibadar da aka yi ta bisa riya don birge mutane wannan mutum zai tashi fanko ne gaba ɗaya bashi da ladan komai gobe da kiyama Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud ranar alkiyama za a yaye kauri ma'ana saboda za a yi tashin hankali mutane za su shiga bala'in da ba su taba shiga ba kowa hankalinsa zai tashi tashi hankalin da ba a taba yin irinsa ba yinin alkiyama shine Allah ta'ala ya siffata shi da me a ranar da yukshafu an saƙi za a yaya ƙauri mana an kaga mutane an yaya ƙauri ai za a tinkari wani abu sosai kenan kaga an naɗa hannun riga an naɗa ƙafar wando kasan za a tunani wani abu mai tsanani za a tinkari wani abu mai tsanani to Allah ta'ala ya ce ranar da za a yaya ƙauri ma'ana ranar tashin alƙiyama za a kirayi mutane yud'auna ila sujud fala yastati'un za a kirayo mutane a ce kowa yi sujada idan aka tashi alkiyama ne an tara na farko da na ƙarshe sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda suke bautar rana su tafi sai su ware kansu tafi gurin su je suna neman rana ina take tunda su mai da ita Allah ina wanda suke bautatawa shanu yan marakai su je su nemi shanunsu ina masu bautar annabi isa su je su neme shi ina masu bautarwa ne duk wanda Allah ta'ala ce duk wanda duk al'ummar da take bautatawa wani ta tafi gurin wannan abin da suke bautatawa kowa sai ya tafi sai waɗanda suke daga cikin ahalar kitab daga cikin yahudawa da nasara da kuma musulmai sai su rage wanda suke bautatawa annabi isa su ma sai su tafi wanda suka yi imani da annabi isa a lokacinsa suka ɗauke shi shi annabi ne wannan sun bautata wa allah kenan wanda suka yi imani da annabi musa a matsayin manzan allah ne suka bautata wa allah su ma sai su tsaya sai musulmai annabi sallallahu alaihi ce sai musulman wannan al'umma sai allah ta'ala ya ce ni ne allah ni ne ubangijinku sai su ce na'udhu billahi mink muna neman tsarin allah ya kare mu daga kai to ba a san Allah ba ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai Allah ta'ala ya ce da al'umman nan Allah naku kun san shi da wata siffa su ce eh idan yazo za ku gane shi ce eh to sai Allah ta'ala ya saki dawowa yace ni ne ubangiji ce mun yi imani kai ne ubangijin sai Allah ta'ala ya ce kowa yi sujada irin yanda kuke a duniya yanda kuke sallah din nan to kowa yi sujada shine wayudu'una ila sujud kowa sai a ce yi sujada ya ce wanda suke yin sallah don su burge jama'a sai a mai da ƙashinsu ko don mutane su ce wani ma yana sallah sai a mai da ƙashin bayansu guda ɗaya tun daga ƙeyar mutum har dunduniyarsa sai zama ƙashi ɗaya ne babu gwiwa ai kana samun dama ka yi ruku'u ka yi sujada ne saboda me akwai gaba akwai gaba a wuyanka akwai gaba a ƙugunka akwai a gwiwarka akwai irin sawu amma in ya zamto a sandara ka ai ba za kana zuwa faɗuwa za ka ce ba zai yi ka iya ba in ka zama kamar sanda kamar gora ya za ka yi kaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai a ce kowa yi sujada duk wanda yake yin sujada yake sallah domin Allah ta'ala ba dan kowa ba kawai Allah ta'ala yake nufi zai faɗi yi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake sujada a duniya dama sallarsa ba dan su wani su wani yake ba ba dan ya burge wani da wani ba ruwansa kawai Allah yake nufata zai yi sujada tsab yadda ake yi amma wanda yake bari na burge su bari na musu kaza sai a maida kashinsa guda ɗaya daga ya kokarin zai sujada fala yastadi'un ba za su iya ba sai su faɗi akan kiyaye su to shine anan Abu Darda yake cewa mithqalu mithqala dharratin min birrin misalin ƙwayar zarra na biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala ma a taqawa tare da tsoron Allah tare da taqawa wa yaƙin da kuma yaƙini a'azamu wa afdal wannan ya fi girma ya fi falala wa arjah kuma ya fi wato ba da sa'a wato an fi sa ran samun rabauta a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala ko da misalin ƙwayar zarra ne kuwa min ibadatul mughtarrin fiye da tarin ibadar rudaddu wanda suke ba dan Allah ba wanda suke ba da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala na fatan gani da wannan muka zo ƙarshen babi na farko a cikin wannan littafi wanda ya magana akan falala ta musulunci kaga wannan asar guda biyu da ya kawo na ubayi bin ka'ab da na abi darda duka suna magana akan yin abu domin allah ta'ala addinin musulunci ana samun lada mai yawan gaske in dai bawa zai yi imani da allah ta'ala baya yin shirka da allahu tabaraka wa ta'ala ya tsaya akan addinin Allah ta'ala kamar yadda manzo annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to lallai wannan bawan zai shiga aljanna insha Allah al'umar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutukar dai mutum ya mutu akan musulunci ba shirka yake ba kowa zai shiga aljanna ne mutukar dai bai shirka ba ko mutukar dai bai mutu yana shirka ba sai dai idan laifukan mutum suka yi yawa ko akwai kayan mutane da yawa a kansa akwai yiwuwar a sa shi a wuta daga baya dai a kai shi aljanna akwai waɗanda kuma Allahu tabaraka wa ta'ala zai musu afuwa zai mayarwa waɗansu ma fansar abin da suka yi kurakurai na haƙoƙin waɗansu ma tun da ba da ganganci ba ne wannan ma duka Allah ta'ala zai mayar musu ya sa su cikin aljanna saboda suna tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala suna yin ababansu ne domin Allah tabaraka wa ta'ala an dai samu waɗansu kurakurai ne saboda su ma 'yan adam ne to shi kuma ɗan adam in dai ba annabi ba ne to kuma mai kuskure ne muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu Allahu tabaraka wa ta'ala ya samu a gidan aljanna a karan fari domin ita aljanna an aka shiga ba a fita lokacin yayi kursu nan tarbayin to daidai kenan insha Allah wani sati zamu tashi farkon babi da zai magana akan wajabtun musulunci abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu na'am bari mu kira sallah sai
Allahu akbar Allah ana nufin kiristoci ana nufin nasarawa al-yahudu wan nasaran suna hadal kitab wasu mata suke shi aka ce hadal kitab ana nufin da yahudawa da nasarawa da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da aka ce hadal kitab ana nufin waɗanda aka ba su at-taura da injila mana ma'abota littafi yana zuwa da siga ɗaya ahlul kitab mana ma'abota littafi ana nufin ahlul kitabain haka suka ce wasu ya aka ce ahlul kitab ana nufin ahlul kutub mabuta littattafa tunda akwai ayoyin da suka zo da maganar kitab ana nufin kutub kuma kamar faɗin Allah ta'ala kitaballahi menene farkon ayar kitaballahi wara'a zuhurihim fanabadhuhu wara'a zuhurihim wanda ana nufin wanda suka watsar da at-taura da wani suka watsar da injila da wani suka watsar da alkur'ani saboda haka ayoyi da yawa dai in aka ce ya ahlul kitab ana nufin ana kiran yahudawa da kuma nasarawa amma dai wani suke cewa har musulmai ma abinda ake nufi wanda aka ba su littafi domin su ma musulmai an ba su littafi tun daga alkur'ani amma dai kamar wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama sun gwada cewa ahlul kitab ana magana akan me yahudu da nasara kuma ayoyin da yawa sun bayyana ana nufin yahudu da nasara to kuma wanda ake nufi su ne waɗanda suke bin addinin nasaranci da kuma addinin yahudanci nasaranci kuma shine mai shine kiristanci ta so da kaga kuma yanzu akwai masu addinin kiristanci so da kaga za a ce babu halar kitaba su ne halar kitaba sai dai inda ake samun sabanin shine halascin aurensu da rashin halascin aurensu shine sabanin amma cewa akwai halar kitaba akwai mana a kiristoci da yawa ahalin kitab ne amma dai halascin cewa a aure su kuma za a aure su ba da yawa malamai sun tafi cewa a iya auren su wasu kuma tun daga magabata ma suke cewa a a in ban cewa kamar Abdullahi dan Abbas ko dan Mas'ud yake cewa da Allah ta'ala ya ce kada ku auri mushrikai mata har sai sun yi imani ko bawa mu'mini ya fi alkhairi fiye da wala abdun mu'minin khairun min mushrikin walau ajabakum wala amatun mu'minatin khairun min mushrikatin walau ajabakum ke cewa to wannan yake cewa shi bai ga da Allah tabaraka wa ta'ala ya magana cewar mushriki bawa mumini yafi alkhairi fiye da mushriki koda kyan mushrikar nan ya burge ka koda haga kyanta ya burge ka bai halisa ka aure mushrika ba sai dai ahlul kitab wata aya ta magana a yi auren su sai yake cewa to ai shi bai ga mushrikar da ta wuce wacce ta ce annabi Isa Allah bane saboda kai ce to shi a gurin sa kuma duk mushrika ne wannan dai sabani ne tun daga na farko tun daga salaf har zuwa yanzu amma dai amsan tambayar cewa akwai su akwai su mana tun daga su karara muna gani a fili wallahu a'lam na'am na'am Hmm. Hmm. na'am Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. idan duk abin da aka yanka inda an ce bismillahi ya halasta musulmi ce sai dai ko da an ce bismillahi amma an yanka domin ibada ne a gurin su bai halasta kuma musulmi ce a gane bambancin yanzu a ce christmas ne a gane ibada ce to kuma ibadar shirka ne ga Allah ta kauta inda suna magana ranar da aka haifi ko ranar da Allah ya fi ɗansa ya haifi ɗansa ne to kaga cewa Allah ya gudun kuma Allah ta'ala ya ce bawana ya zage ni duk wanda ya ce ina da ya zage ni to saboda haka idan aka ce bismillah aka yanka abu ya halasta kashi ko da nasu din ne amma ko da an ce bismillah an yanka in dai dan ibada ne ya halasta kashi saboda haka ya halasta a matsayinsa na dan uwanka ka kai masa ziyara ya baka abinci ka ci amma duk abin da ya shafi ibada ne saboda nan aƙida ne ma'ana tauhidi ne aka ce aƙida ana nufi mai tauhidin mutum mana aiki na zuciya ba wai aƙida da ba shi ɗauka ce ka yana da aƙida yana da taurin kai kenan da ba shi ɗauka ko to wa raki ne aƙida aƙida ana nufi mai tauhidi wato mu'taqad abinda bawa ya kudurta na cewa Allah shi kadai ne wannan shine aƙida duk abin da ya shafi aƙida ba wasa da shi mana abin da ya shafi mai tauhidi ya halasta kai masa ziyara ya halasta ka kyautata masa ka rika kiran sa waya kana gaishe shi musamman matan da shi menene kawun ka ne kace ba ka rika kiran sa kana gaishe shi ka kai masa ziyara duka wannan yana da kyau in yana bukatar taimako na kuɗi ka dauka ka bashi duka wannan yana da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama asma matash mahaifiyarta lokacin mata musulunta ba ta taho tun daga makka ta taho madina gurin yarta ita yarta ita mahaifiyarta ta ba musulma ba ce sai ta ƙi saukarta ta zo gidan ta tsaya dai tana ɗan abu da kata kawo mata ruwa ta zo ta saukar da kacewa musulunci laifi sai da mazala shigo to gashi mahaifiyata ce kaga ita kuma musulma ba ce yanzu ya zan mazala ce ki ta karɓe ta ai hannu biyu ki kyautata mata sosai mahaifiyarki ce fa kyautata mata sai da duk abin da ya shafi imaninta ne shi ne wannan so da kai ma za ku yi ma'amala da shi amma duk abin da ya shafi na aƙida ko ya taɓa maka aƙidarka ko ka tasa ne a'a ka shiga ciki ku yi tarayya da shi a'a wannan ba haka ba kuma abin da zai baka ka ci ɗin ya zamto dama halin ne a cikin addininka ba laifi wallawa shi kenan wannan dama kusan ma an yi wannan abin kusan sau biyu ma kenan ko sau uku ma kai tambaya ce da aka sake rubuta dangane da abin shan aljanu daga fa'idarsa an yi wannan abin an yi wannan abin da abin da manzala abin da hadisi ya ce na wancan mutumin da aka aljanu suka sace shi kamar da muka faɗa inda yake cikin littafin bulugul maram da sabai suke tambaye sa menene abincin ku menene abin shan ku yake cewa kullu muskirin wa kullu ma lam yazkur ismallahi alaihi duk abin da yake samaye da duk abin da mai shan bai ce bismillahi ba su aljinu suke ɗiba kangararrun cikin su shaidanin cikin su shi suke ɗiba ke zama shi ne abin shansu abin da yake samaye giya da sauransu abin shansu mutum zai sha ruwa ko zai sha na bai ce bismillahi ba to sukan ɗiba su sha shi yace kuma ababen da aka bi annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyar wannan ma saki wancan satin ma tambaya ni ko wacce takarda ce ku saki dauko ta na ha to kuma ku saki bi ko mun ai riga an yi wannan ai na Hmm. idan ya baka ya ce ka yanka masa shi yana krista sai ya dafa abincin ya baka kashi in dai ba a wajen ibadar ba ne mana ba christmas wani kona abu ya halasa kashi to ma in a christmas ne kuma bai halasa kaci ba a to bai halasa kaci ba saboda wannan abu ne wanda ya shafi ibada ai ko menene duk da ke cewa suna cewa lokacin sai na Umar ya karbi kyautar su ko ya ci ko kaza amma dai abinda malamai suke cewa shine komai in dai da sunan wannan abin ne kawai bai halarta ba kawai ka hakura in dai da sunan wannan ibada ne amma kuma duk abin da yake ya halarta ka ci in dai ba na ibada bane suka baka ya halarta ka ci ya baka alewa ka ci ya dafa abinci baka ci zaka ci alaikum salam mutum ya sanya riga da hoton wani a jiki haramun ne haka malamai na akwai lajnatu da'ima lid'awati wal ifta ta saudiya hay'atul kibar ulama saudiya duka sun bada fatawa cewa sa riga mai hoton mutum ko mai hoton wani amirai haramun ne saboda haka waɗansu daga cikin suka ce duk wanda ya sallah da riga da hoto bata yi ba wasu kuma suka tafi akan a'a haramun ne dai abin da amma dai sallar in ta yi daidai ta yi domin akwai abin da za ka iya haramun ne amma kuma sallar ka tana nan misali kamar yin sata haramun ne mutum ya yi sata yana cikin sallah kaga ya ta haramun amma dai sallar sa daidai ne sallar sa dai ta yi saboda ka mafi karanci shine me ya aikata laifi hoto din nan fa al'amarin sa fa ba fa abun wasa bane balanta na shiga masallaci da riga da hoton wani a ciki kuma ta kila hoton wani arni ba abin wasa ba ne fa wani malami ya yi wata magana kuma ni na yarda da maganarsa yake cewa shi mahangarsa abin da ya sa da yawa mutane yanzu ba sa cikawa da la ilaha illallah in sun zo mutuwa saboda yawan hotuna a gidajensu ya ce wannan abin shi yake kawo haka ya ce domin adadin masu cewa la ilaha illallah za su mutu ɗin sun zama 'yan kaɗan yanzu saboda yawan hotuna ne ya yawa in za ka sai sabulu akwai hoton wani ko hoton wata in za ka sai makina akwai hoton wani ko hoton wata in za ka sai omo duka akwai sai ka yi duka ka tsantsanka da za ka yi sai ka zo ka samu hotuna a gidan sai dai in kai bakin gwargwadon ka Allah ta san kana bakin gwargwado kana ɗora iyalanka akai da kaga wani gidan omo dama ka ka ɗora yaron ka kan duk abin da yake da hoto a gidan ku ka kona shi kaga gidan omo ka saka shi a wuta ko ku da shi daga gidan nan dama da hoton wasu 'yan kwallo ko hoton kaza gidan makilin da hoton wata ta yi dariya ku kona shi duk wani abu wanda ban ka biyu kisa kamar lokacin da ya kuri ne faɗa wasu a yi tambayar kai da kan kasa ku ya fi ya kuri Hmm. وطعمه حل لكم abincin da ake magana ai abin da ayata ce shine abincin ku halan zai shine bayan da masa cewa ya halasta ka ci amma ko ƙarƙashin watar ayar abinda magabata suka ce shine banda abincin ibada zahirin ayar a ce abincinku ya halasta gare su abincinsu ya halasta gare ku amma tintin magabata suka ce ana nufin abincin yau da kullum amma banda me abincin ibada tana sai da ƙosa ya halasta ka sai ƙosanta ka ci ya halasta ka sai cincin ɗinta ka ci matuƙar dai ba kaga tana da kazanta bane wannan kuma yanayi ne na abu ne ba maganar addini bane magana maganar yanayin tsaftar ne ko amma dai na ibada shi ake magana amma ne da kullum ya halas ka zuba abinci ka ba su su zuba abinci su baka duka halasta ka ci amma na ibada ne haram so daga aure kuma wannan shi ma aya ta yi maganar cewar ya halasta amma waccar aya ta yi maganar cewar tunda ayar ta yi maganar akan shine hunna hillul lakum akwai la hunna hillul lakum wala antum hillul lahun da kuma maganar kada ku auri mushrika sai ta imani shine sa'an da aka samu tsakankanin sahabbai har wancan shi Abdullah dan Abbas ko Abdullah dan Mas'ud Allah ƙara masa yarda yake cewa shi bai san mushrikar da ta wuce wacce ta ce Annabi Isa ma Allah bane saboda ka shi a gurin sa ko ita ma za a aura ba amma sauran sahabbai sun tafi cewa za a yi auren Kirista ka aure ta tana addinin ta amma dai bai halarsa kuma me a ba wa mace musulma miji Kirista ba Allah wani saboda ka lokaci ya dan da yawa sai a hakuri sauran tambayoyin sha Allah kan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya Allah ka ji kan mu ka ji kan iyamu